الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira da muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da bakwai ga watan 12 shekara ta 2020 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami a sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya ji ɗansa da rahama wancan sati da ya gabata mana dai bayani ne har yanzu akan rukunan imani kuma mana cikin rukuni na hudu shine imani da manzannin allah subhanahu wa ta'ala wancan sati malam ya mana bayani game da sunayen mala'iku yau kuma za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa nu'minu bi anna jami'ar rusuli wal anbiya'i basharun makhluquna laysa lahum min khasa'isir rububiyyati shay'un malam yace wa nu'minu bi anna jami'ar rusuli wal anbiya'i har yanzu kuma muna yin imani mu ahlus sunna wal jama'a bi anna jami'ar rusuli wal anbiya'i cewa dukkanin gaba ɗayan manzannin Allah da annabawansa basharu mutane makhlukuna kuma ababen halitta ne laisa lahum min khasa'isir rububiyyati shay'un ba su da wani abu daga cikin keɓance-keɓancen Allah maɗaukakin sarki ba su da wani abu daga cikin keɓance-keɓance na rububiyar Allah maɗaukakin sarki ba sa halitta kamar yadda ba sa rayawa ba sa kashewa ba sa azurtawa ba sa talautarwa duk waɗannan ayyukan Allah ne maɗaukakin sarki to dukkanin manzannin Allah da annabawansa mutane ne ‘yan adam ne saboda haka duk abin da yake aikin Allah ne subhanahu wata'ala shi shi kaɗai to manzannin Allah da annabawansa ba sa tarayya da Allah cikin wancan aikin babu wani annabi da ya taɓa ikirari ko da'awar cewa yana raya mutane ko yana kashe su ko yana ba su arziki ko abin da ya kama da haka duk wani ayyuka ne na Allah subhanahu wataala shi shi kadai qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce qul ka gaya musu ya rasulullah inna ma kadai haƙiƙa anani basharun mithlukum mutun ne irin haka Allah madaukakin sarki ce da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa duniya bayani ya gaya musu cewa qul innama ana basharun mithlukum ka gaya musu cewa ni mutun ne mithlukum irinku mithliya abinda mithliya take nufi yan uwa shine irinku yadda kuke a halittar ku ni ma haka nake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda halittar mutane take shi ma halittar su take babu bambanci abin nufi yadda mutane suke da idanuwa guda biyu da kai da kafa da gangan jiki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba shi da wani bambanci ta fuskar halitta tsakaninsa da sauran mutane a ce ko yana da kai biyu ko yana da kafa kaza ya sha bamban ta fuskar halitta tsakaninsa da sauran mutane babu wannan haka nan ɗabi'a ita ma yadda mutane suke haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake me nake nufi da ɗabi'a nan shine kamar a ce mutum yana jin sanyi annabi yana jin sanyi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kowa ke jin sanyi kamar yadda yana jin zafi kamar yadda yana jin yunwa kamar yadda yakan yi rashin lafiya kamar yadda yakan samu sauki kamar yadda yakan yi farin ciki wani lokacin kuma ya bakin ciki duka wannan ɗabi'a ce ta mutu ɗan adam to yadda Allah madaukakin sarki halicci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin sa dan adam shi ma akwai waɗannan ɗabi'u tare da shi ba bambanci Allah madaukakin sarki ce mithlukum ni mutun ne irin ku yuha ilayya sai dai bambanci na da ku shine ni ana min wahayi ko ko ba ai muku wahayi Allah madaukakin sarki ya zabe ni ya fifita ni akan ku yake min wahayi wannan shine fifikon da annabawa da manzanni suke da shi akan sauran mutane annama ilahukum ilahu wahidu cewa hakika abin bautar ku abin bauta ne guda daya faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangiji madaukakin sarki lami lafiya falyamal amalan salihan to ya aikata aikin aikin da yake nagari malami suka ce aikin da yake nagari shine aikin da ya dace da koyarwa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada kuma ya tara Allah madaukakin sarki a cikin bautarsa da kowa wannan aikin kuma ya kasance an shi ne dan Allah ma'ana duk aikin da bai cika shar'an nan guda biyu ba babu ruwan Allah da shi shine na farko ayi shi yadda annabi ya koyar da shi sallallahu alaihi wasallam duk aikin da zaka in dai na ibada ne ka kalle shi kaga ka tambaya ya annabi ya aiwatar da wannan aiki tunda inda aiki ne na ibada to kafin ka yi shi ya kamata a ce ai annabi ya yi shi kafin ka ko yawwa shine ka'ida in dai aiki ne na ibada ya kamata kafin kai ya kasance wanda aka ba addinin gaba ɗaya yayi shi to sai ka tambaya yayi nasa sai ka irin nasa na biyu kuma shine sai ka aikin dan Allah idan ka aiki dan Allah baka yi shi yadda annabi ya koyar ba ba ruwan Allah da shi idan ka yi shi yadda annabi ya koyar baka yi shi dan Allah ba babu ruwan Allah da aikin ka ina fata an fahimta saboda ka duk aikin da kake so ka yi shi Allah ya karba ya baka lada sai ya tafi Allah sharadai guda biyu shine wannan ayata tattare su فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال تعالى الله مدوكين سركيتي قالت لهم رسلهم منزلن su suka ce da su manzannin annabawa da manzannin al'umma ko jama'ar da aka aiko manzannin su suka gaya musu suka ce musu in nahnu illa basharun mithlukum ai in anan wajen ma ma nahanu illa basharun mithlukum ai ba mu kasance ba face ɗan adam ne mutane ne irin ku walakin Allah ya mullu ala man yasha min ibadi sai dai Allah madaukakin sarki yakan yi baiwa yayi kyautar sa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa to mu ya zabe mu yi mana kyauta ya ba mu manzanci da annabta shine abin da ayat take gaya mana ashe kun ga ba annabi ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kadai ya gaya mutane sa cewa shi mutum ne irinsu ba a'a dukkanin annabawa da manzannin da suka shuɗe a baya duk sun gaya mutane su irin wannan maganar cewa ma nahnu illa basharun mithlukum in nahnu illa basharun mithlukum ba mu kasance ba face mutane ne irin ku dan su suna ɗauka cewa ai bai kamata a ce an turo mutum ba a ce mutum ɗan saƙon Allah ne zai kawo saƙon Allah kuma ya kasance mutum to wannan ya bai kamata wasu a ganin su suna ganin sai dai laula unzila alaina laula unzila sai dai aiko musu manzo wanda yake mala'ika a turo musu mala'ika ya zo ya rinka ba su saƙo yana cewa gashi na Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to kaga idan da za a ce za a turo musu mala'ika kuma da saƙon ba zai yi ba saboda mala'ika ba irin jinsin su bane ba irin halittar su bane yanzu ko da shaidani aljani aka aiko musu to ta za a isar da saƙon duk surar da zai fito musu da ita za su sake su ba da dama su karɓi wannan saƙon ba za ta yi ba saboda haka sai dai mutum ya riga tsorata kawai maimakon mutum ya karɓi saƙon Allah kuma sai ya kasance ya bige da tsorata shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ai da a ce mala'iku ne suke yawo a doron ƙasa kamar yadda kuke yawo to da sai a turo musu manzo mala'ika amma tun da mutane ne suke yawo a doron ƙasa wa ya turo musu mutum ɗan uwansu to shine duk manzannin da suka zo sai sun gaya mutane su cewa mu mutane ne irin ku muna da ɗabi'a da sura irin taku sai dai ya munnu Allahu ala man yasha'u min ibadi Allah kan yi baiwa ya kyauta ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya zaɓe mu ya ba mu annabta da manzanci ya tura mu zuwa gare ku Allah maɗaukakin sarki cewa ma kana lana an na atiyakum bi sultani manzanni suka ci gaba da ga mutanen su suka ce bai kamata a gare mu ba da mu zo muku da wata hujja wata aya ko wata mu'jiza da kuka nema illa bi idnillahi face da izinin Allah maɗaukakin sarki ba mu isa mu sakko da wata mu'jiza ba kuma kawo muku wata aya kamar yadda duk mutane idan manzanni sun zo musu da sabon Allah sai sun nemi cewa to inda da gaske ne ku zo mana da wani abun da yake ya saba wa hankali shine mu'jiza ku kawo mana kaza kamar yadda annabi salih ya ya kawo mutanen sanaka kamar yadda annabi isa yake rayarwa ya warkar da wanda yake an haife shi da cutar makanta ko kurumta ko gurgunta kadi yakan warkar da shi kamar yadda annabi musa ya zo da mai sanda da sauransu to duk annabawan allah da manzanni idan sun zo mutanensu sukan buƙaci su zo musu da aya domin su gasgata su akanta to shine annabawan sukan gaya musu cewa bai dace a gare mu ba a ce mun zo muku da wata aya sai da izinin Allah madaukakin sarki duk abin da kuka mun zo muku da shi Allah madaukakin sarki ya bamu dama ne amma mu wannan ba dama mu bace lokacin da duk annabi ya ga dama kawai zo da wata aya ba haka bane ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki cewa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna ga Allah madaukakin sarki mu'minai suke dogara gare shi shi shi kadai dukkanin mu'minai suke komawa su dogara zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace وما أرسلنا قبلك من المرسلين بما أيكو وسمن زني بكافنك إلا إنهم لا يأكلون الطعام فاتي سيسن كسنتي ونمن زنن سنة أبنتي ويمشون في الأسواق سنة كما زاغا يا واسي تفيا أتكين كاسواني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون من سن يكما ساشن كويزمتو فتنة نيغساشي أتصبرون بزاكو يحقوري با وكان ربك بصيرا hakika Allah madaukakin sarki ubangijinka mai gani ne wannan ayar kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a cikin kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo cewa ta sauka ne lokacin da mushrikai suke cewa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila laula unzila alaina al-mala'ikatu laula لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يكون أو أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ويسكتي وقالوا ما لهذا الرسول وأن وأن إرم منزوني يأكل الطعام yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana zagayawa a cikin kasuwanni wai wannan abin aibatawa ne su a ganin su dan me annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin sa na manzon Allah zai rika cin abinci dan mai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin sa na annabi zai rinka shiga cikin kasuwanni na zagayawa suka aibata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wannan Abdullahi dan Abbas ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan magana ta su bata yi masa dadi ba ransa ya baci sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin tasliya zuwa gare shi domin rarrashi shine aka ce masa ya rasulullah ka kwantar da hankalinka ai dukkanin manzanni da annabawa da muka turo kafin ka ba su gushe ba ko ba su kasance ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama face kowanne ɗaya daga cikin su ya kasance mutum ne irin ka yana cin abinci kamar yadda kake ci wa yamshuna fil aswaqi suna zagayawa a cikin kasuwanni dan su nemi abin da za su rufa wa kansu asiri da iyalansu waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan Allah madaukakin sarki ya sanya sashin mutane a bisa sashi su kasance fitina su kasance jarraba wasu su kasance jarraba wasu wasu su matsa wasu wasu su takura wasu wasu siwa kaza wasu siwa wasu kaza idan kun yi hakuri kun jure to sai kasance mutun ya ci jarabawa su kenan Allah madaukakin sarki ce a tasbiruna ba za ku yi hakuri ba to shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya zargi nasara mutanen annabi Isa da suke cewa annabi Isa Allah ne da ya so ya nuna musu cewa annabi Isa ba Allah bane annabi Isa menene bawan Allah ne ɗaya daga cikin abin da ya gaya musu cewa annabi isa fa da kuke cewa Allah ne yana cin abinci yana cin abinci da shi da mahaifinsa da kuke cewa alloli ne cin abinci shi nuna cewa menene ba Allah bane dan Allah madaukakin sarki baya cin abinci wa huwa yuqimu wala yuqa Allah madaukakin sarki shi yake ciyarwa shi ba a ciyar da shi Allah madaukakin sarki baya cin abinci saboda haka siffar cin abinci kadai ta koru ga Allah madaukakin sarki wannan shi zai bayu duk wanda yake da irin wannan siffa ya kasance ba Allah bane subhanahu wataala shi sai Allah madaukakin sarki ce mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa sai ce me kana ya'kulani at-ta'am Allah madaukakin sarki ce annabi Isa dan Maryam bai kasance ba sai manzo ne qad khalat min qablihi ar-rusul wanda kafin shi wasu manzanni sun wuce irin shi wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa ma da kuke cewa ita ma Allah ce Allah madaukakin sarki ce ita kuma siddiqiya ce matsayinta bai kai matsayin annabta ba amma siddiqiya ce daga matsayin annabta da man sai wanda matsayi sai siddiqi ko wa may yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai ce me was siddiqina dama a martaba da matsayi in ka ce annabi da manzo sai kuma siddiqi to mahaifiyar annabi isa na maryam ita ba ta kai matsayin manzo ko annabiya ba amma mece ce ita wa ummuhu siddiqa sai Allah madaukakin sarki ce kana da annabi isa da mahaifiyarsa sun kasance a kula da tsamu suna cin abinci sun abinci da Allah madaukakin sarki ya kawo menene amfanin kawo shi shin kawo shi ake a bada labari cewa suna cin abinci waye baya cin abinci a'a abin da yasa aka kawo shi dan a nuna cewa su ba Allah bane ɗaya daga cikin siffofin da suke da shi kowanne mutum yana da shi shine siffar cin abinci ina fata an fahimta wanda idan mutum ya ci abinci zai buƙaci me zai buƙaci bayan gida ko ya zubar da abincin nan dan ya rage kansa abin nan to kun ga ko duk wannan siffar da ta kori ga Allah madaukakin sarki to shi sa dukkanin manzannin Allah ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai yake cin abinci yake shiga kasuwa ko abin da ya kamata haka to daga cikin siffofin manzannin Allah gaba ɗayansu sukan ci abinci irin yadda kowa yake cin abinci sannan sukan shiga kasuwa su yi kasuwanci su nemi halakɗinsu kamar yadda kowa yake shiga kasuwa ya nemi halakɗinsa wa ƙala Allah maɗaukakin sarki ce ƙulla a ƙulla kuma indi khaza'inun lahi Allah maɗaukakin sarki ce da annabi sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga gaya musu ya rasulullah la a ƙulla kuma ni fa ban gaya muku cewa ba indi khaza'inullahi cewa akwai taskokin Allah a wajena Allah akwai sarki ce da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya musu cewa ni manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ban fa gaya muku cewa akwai taskokin Allah a gare ni a wajena ba bare ku bare ne ce muku ni ne mai ajirtawa ko kuma mai taunatawa ba wanda naga dama na iba abinda naga dama na bashi wanda kuma naga dama na hana shi ya zama to talaka ba haka bane taskokin Allah subhanahu wataala duka suna wajensa shi yake ba da su ga wanda ya ga dama idan ya ga dama sai azarta wanda ya ga dama idan ya ga dama kuma sai ya hana wanda ya ga dama wala alamul ghaiba sannan kuma ban ce muku na san gaibu ba ban ce muku na san abin da ya wuce ko kuma abin da za a yi shi ba wanda bai riga ya zo ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanar da ni wala aqul lakum inni malak sannan ban ce muku ni mala'ika bane me yasa ya ce musu bai ce shi mala'ika bane saboda su a ikirarinsu a yadda suke ɗauka cewa mala'iku su ne suke kusa da Allah maɗaukakin sarki saboda ka duk abin da yake faruwa a sama da kuma abubuwan da zai samu ‘yan adam da sauransu mala'iku suna riga sani sannan ‘yan adam saboda haka mafiya kusancin halitta ga Allah maɗaukakin sarki su ne mala'iku to ni ban ce muku ni mala'ika bane da wannan wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa mala'ika halittar mala'ika ta fi halittar ɗan adam falala da daraja suke suna kafa hujja da wannan cewa ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wala aqul lakum inni malak ban ce muku ni mala'ika bane ma'ana tunda aka ce ban ce muku ni mala'ika bane kaga mala'ika anan kama yafi me kenan ya fa dan adam ma'ana matsayina na dan adam bai kai matsayin mala'ika an fahimta to amma dai wannan magana ce da malamai sun tattauna ta san ka hujjoji da dalilai masu yawa daga cikin malaman da suke gani cewa mala'ika ya fa dan adam har da ibnu hazm al-zahiri da sauran wasu daga cikin malamai amma dai kamar yadda muka sha tabbatarwa zance na gaskiya na zahiri wanda dalilai suka tabbatar da shi shine dan adam shine dan adam shine yake sama da kowace irin halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki tunda a cikin adam aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine afdalu khalqillahi ala al-itlaq mafificin halitta Allah madaukakin sarki saki babu kaidi saboda haka annabawa da manzanni sune gaba da mala'iku in attabi'u illa ma yuha ilayya ka gaya musu cewa babu abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayinsa qul hal yastawi al-a'ma wal basir shin yanzu makaho da mai gani za su zama daidai wasu daga cikin malamai suka ce makaho shine kafiri mai gani kuma shine musulmi ma'ana di yadda idan kafiri yake a buɗe yake ganin komai da komai amma zuciyarsa a toshe take saboda ya ki karɓar saban Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta shi sa wata ayata ke cewa ai fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai makantar da ake nufi makantar ido ba makantar da ake nufi shine makantar zuciyar da take cikin kirazan mutane babu babban makanta kamar ya kasance zuciyar mutum ta makance nawa ne daga cikin mutane idan su ba sa gani amma zuciyarsa a buɗe take don mutumin da ya yi imani da Allah da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta ya kwatanta bin umarnin Allah da manzansa ai wannan ko da idan sa baya gani mai gani ne amma duk mutumin da ya bijire wa Allah madaukakin sarki yake karbar sakon sakon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk yadda idan sa yake abu yake gani wannan makaho ne baya gani dan idan ya mutu ina ina ce muku masa huta wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da mai gani anan shine mai ilimi wanda ake nufi da makaho kuma shine jahili ko shakka babu shi ma wannan ma'ana ce da ta dace kwarai da gaske don mutumin da yake mai ilimi ya yi ilimi musamman ilimin addini sannan kuma ilimin zamani ilimin neman abinci shi ma biyu bayansa wannan za ka same shi ko da a duniya yadda yake fahimtar abubuwa da yadda yake kallon abubuwa da yadda yake fassara su ya sha bamban da jahili akwai bambanci hal halistawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun haka Allah madaukakin sarki ce yanzu kai zaka iya hada ka kwatanta wanda ya sani da wanda bai sani ba ba haɗi kwata-kwata to mutumin da ya sani ya yi ilimi musamman idan aka yi dace yana aiki da iliminsa to wannan shine mai gani amma duk mutumin da yake bai sani ba to a cikin duhu yake didim ko da yana gani abin da ya sa yankuwa za ku ga duk mutumin da yake rayuwa a cikin jahilci za ka ga maganarsa ba daidai ba ce aikinsa ba daidai hatta tafiyarsa ba daidai yake yi ba haka ba ne komai nashi ba daidai yake yi za ku ga mutumin ku da yake da ilimi yake aiki da ilimin za ga insha Allah ta'ala komai nashi za ga yana yin sa a tsare komai nashi za ga yana yin sa a tsare kusan yana kamanta abin da ya dace ya kamanta to wannan shine bambancin su Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce afala ta tafakkaru na shin ba za ku rinka tunani ba wa qala Allah madaukakin sarki ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ga musu ya rasulullah cewa la amliku li nafsi bana mallaka wa kaina naf'an wani amfani wala barran ko na tunkuɗe wa kaina wata cuta mallakawa kai amfani shine kamar me kamar mutum ya jawo kansa arziki ya ba wa kansa lafiya ya ba wa kansa duk wani abu mai kyau wanda yake bukata to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce ya gaya mana cewa baya iya mallakawa kansa wannan to abinda mutum baya iya mallakawa kansa ta yaya za a kuma ya mallaka wani shi ba za ta yi ba haka na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce ya ga mana cewa baya iya tunkuɗe wa kansa wata cuta idan Allah madaukakin sarki yayi niyyar samun sa da rashin lafiya sai ya tunkuɗe wannan rashin lafiya idan Allah madaukakin sarki yayi niyyar samun sa da wani abu na cuta kamar yadda a yakin Uhud aka cutar da shi aka fasa masa kai aka karya masa haƙori jini ya fita daga jikinsa to baya iya tunkuɗe wa kansa wannan wannan duk hannun wa suke hannun Allah maɗaukan sarki suke shi yake tsara abin yadda ya ga dama to kaga idan haka ne shi yake tsara abin yadda ya ga dama kuwa a shi ya kamata ka koma zuwa gare shi ka roki wancan abin da kake bukata na jawo amfani ko na tunkuɗe cuta kada ka tambayi wani manzo daga cikin manzanin Allah a tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su gaba ɗaya ka ce ya baka arziki ko ya tunkuɗe maka cuta ko ya jawo maka amfani wannan idan idan mutum ya haka yayi shirka haka nan duk wanda ba annabi ba kuma shi yafi shi yafi cancanta maka da ka roƙe shi idan annabi bai cancanci a roƙe shi wani abu daga cikin abin da ake roƙon Allah ba to ya kuma wanda ba annabi ba ina fata an fahimci abin ko yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai ake roƙa wannan yana daga cikin khasa'is na ubangiji Allah madaukakin sarki abin da yake keɓance keɓance ne na Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba a roƙon kowa komai sai Allah madaukakin sarki musamman a waɗannan abubuwan da muke bayyana wa to shi sa Allah madaukakin sarki ce da annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shila ya ga yawa duniya cewa ba na iya mallaka muku ba na iya mallaka wa kaina amfani ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama abinda Allah madaukakin sarki ya so wanda ya ga dama abin ya biyo ta hanya ta na ba ku kamar yadda kai ma a yanzu Allah madaukakin sarki zai iya baka wani abu wanda adam kuma ya amfana ta dalilin ka da yawa da gaske arzikin da muke samu ai za ga sashin mu ne yake azurtuwa da sashi ko ba kai tsaye Allah yake sauko maka daga sama ba yawwa ta hannun wani Allah madaukakin sarki zai baka sai ka samu to haka al'amarin yake shine illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san gaibi da a ce ya san gaibi yace lastakfartu min alkhair da na yawaita dukkan abin da yake na alkhair duk abin da yake na alkhair ne da na same shi wa ma masani su duk abin da yake mummuna ba zai same ni ba yanzu inda a ce mutum ya san gaibu a babu yadda za a yi kai kansa inda yake akwai halaka yanzu mutum zai yi wanka daga gidansa ya fito yana murna ya shiga mota zai yi tafiya wanda a kan hanyar da zai tafi a cikin mota a na ajalinsa yake inda a ce mutum ya san gaibu zai yadda ai daga lokacin ma da ya kyalla ido ya gano cewa wannan tafiyar ta samu tuwa ce shi kenan sai ci gaba da baccinsa yanzu tafiya an fasa take ba zai yadda ya tafi ba ka san cewa yanzu kayanka da ka tura a ji'ai ma'odarsu daga ƙasar waje ko abin da ya kama da haka suna zuwa najeriya kwastan ɗin za su ramu da su su kama su za ka yi da kai wannan odar ba za ka yi da to haka Allah madaukakin sarki ya ɓoye gaibu babu wanda ya sani sai shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kansa Allah madaukakin sarki ce ya gaya mana cewa da a ce ya san abin da yake na gaibu to babu yadda za a yadda wani mummunan abu ya same shi duk abin da yake alkhairi ne ko shi zai ta samun sa kamar yadda na dan buga mana wasali abubuwa da yawa sun samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na rashin jin daɗi kuma haka annabi ya yi haƙuri ya jure sai da Allah ya yi masa sai da Allah ya yi masa daga cikin misali kun ga an yi wa matarsa ƙazafi da na'isha Allah ƙara mata yadda wasu daga cikin munafukai suka mata ƙazafi suka ce ta yi alfasha da wani daga cikin sahabbai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya a zauna a cikin damuwa da bakin ciki tsawon lokacin da zancen yake ta yawo kuma ana ta zance a cikin gari munafikai suna ta rurawa abin wuta suna ta ƙara yaɗa labarin suna ta kai shi inda bai je ba ai matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wance ta yi abu kaza abin da girma ƴan uwa abin da girma ana ta yaɗa labarin inda a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san gaibu da tun washe ya fito da labarin fili ce ga abin da ya faru ƙarya ne ba a yi ba amma da yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san gaiba haka annabi shi ma ya haƙuri ya kasance a cikin damuwa wanda da ƙarshe ma sai da ya ce da Aisha ta je gidansu ta je gidansu ta dan samu dama ta dan huta har ya kira wasu yadda Ali yake tambaye su shawara yanzu me kake gani ni dai abin da ya dame ni mutane sun fi surutu gashi ga abin da yake faruwa sai yadda Ali yake cewa ya rasulullahi ai in dai habba ka gamsu ba kana gani zuciyarka akwai dan wani kaikai mata wanda ba ita ba suna da yawa ka nemo ta kawai ka aura ya kira Zaid bin Haritha ce kai kuma ya kake gani ce Rasulullahi ina gani ka rike matarka gaskiya ka rike mata matarka in ka ce haka bai ta baki ta surutun mutane wata ma an ka auro ta abin da za a yi mata kenan to kun ga duk abin da yake nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san gaibo ba shi sa Allah madaukakin sarki ya bari abubuwa da dama suka same shi ba dan ba zai iya tunkuɗe masa su ba a'a sai dan ya nuna mutane wanda ya fi kauna ya fi so irin waɗannan abubuwan sun same shi ya kuma ni da kai to sai dai mu haƙuri in ana illa nadhirun Allah madaukin sarki ce da annabi ya gama da cewa ban kasance ba face mai gargadi ne wa bashirun kuma mai bushara li qaumi yu'minuna ga mutanen da suka yi imani bale ya ce wa nu'minu bi annahum sannan muna imani dukkanin annabawan Allah abidun min ibadillahi bayi ne daga cikin bayin Allah akramahumullahu bir risalati Allah madaukin sarki ya girmama su ya karrama su ta hanyar ba su manzanci wa wasafahum bil ubudiyyati ya kuma siffanta su da kasancewarsu bayin Allah fi a'la maqamatihim a cikin mafi daukaka daga cikin mukamansu mafi daukaka daga cikin matsayinsu wa fi siyaqi thanai alaihim kuma a lokacin da Allah madaukakin sarki yake yaban su yake kuzuzuta su yake kamba masu a lokacin sai ya kawo su da me da sunan annabta wadhkur abdana haka zaka Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur min abdana ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu binisbin wa adhab واذكر عبادنا إبراهيم وإسماء وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار haka idan Allah yana so ya yaba annabi sai ya ce wadhkur tunabawa nawa ne saboda babu abin da yafi falala da jin daɗi da matsayi Allah ya ce baka bawa na Allah ya jingina ka zuwa gare shi ya ce kai bawansa ne ya yarda kai bawansa babban abin da yake aibi shine kai ka ce bawan wani ne a cikin mutane amma bautar Allah wannan matsayi ne ba kowa ya isa ma ya shiga cikin ta ina fata an fahimta shi sa ga a cikin wanda Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin halittunsa akwai wanda sun fadare masa bautata masa ba haka bane sun je suna bautatawa gunki wani na bautatawa bishiya wani dutse yake bautatawa wata wani saniya yake bautawa wani wani abin daban kai sai Allah ya zabe ga sai ya ce kai bawan sa shi sa kamar yadda ne mana bayani a baya cewa idan Allah madaukakin sarki yana so ya kambama manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wani abu na musamman idan ya tashi sai ya ambaci abin da sunan bauta kamar lokacin da Allah madaukakin sarki ya Isra'i da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Isra'i yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya manzansa a duniya shine dauke shi daga ƙasa a tafi da shi Baitul Maqdis daga nan a tafi da shi sama ta bakwai daga sama ta bakwai a zarce a zarce a zarce har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya ga dama da Allah ya masa wannan da ya tashi ba da labari da me amfani da kalmar bauta ce subhanallazi asra bi abdi kun ga bai ce subhanallazi asra bi rasulihi ba an fahimta ai sai ce bi abdi mafi girman mu'jizar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake ji da ita mu'jiza ce mustamirra la tanqati ba ta yankewa ita ce mu'jizar alqur'ani da Allah madaukakin sarki zai ga yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai gaya masa irin baiwar da ya masa sai ya amfani da kalmar bawa ta saukan masa da alƙur'ani alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi to saboda haka a mafi girman makaman annabawa da manzanni idan Allah ya tashi ya bansu sai ya kawo kalmar bauta shi sa abin alfahari ne ma kaji Allah madaukakin sarki ya ce kai bawa na ne abin girmamawa ne bala ya ce wa nu'minu bi anna Allah ta'ala muna imani kuma hakika Allah madaukakin sarki khatamar risalati bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya cike ya kulle kofar manzanci da kofar aiko wani manzo da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne cikamakin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa me wa khataman nabiyyin Allah madaukakin sarki ya cike ya rufe an dode kofar annabta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga shi shikenan babu wani abu kamar yadda yake cewa wala nabiyya ba'di babu wani annabi a bayana shi yasa dama sai ya bamu labari shi yake ga mana cewa babu wani annabi bayana amma za a samu wasu mutane kusan mutum talatin wanda kowanne ɗaya daga cikin su zai zo ya karya ce shi annabi ne haka manzon Allah ya bamu labari salasuna dajjaluna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyu mutum talatin makareta aka ce dajjali makarecin karyar da ta kai karshe ke kowanne zai zorin karecewa shi annabi ne kamar yadda an san samu da yawa a baya wannan lokacin da muke karatun risala mun kawo da yawa daga ciki ba bukata sun maimaita to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine cikamakin annabawa fa arsalahu ila jami'i thaqalaini Allah madaukakin sarki ya turo shi ne kuma shi ga dukkanin nauyaya guda biyu al-insi wal jin nauyaya guda biyu sune mutane da aljanu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce ƙul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an haƙiƙa ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗaya dukan kowa da kowa al'insu wal jin kowanne ɗaya daga cikin halittar mutum da aljan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi manzon sani wannan na ɗaya daga cikin bambancin saƙon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ƴan uwa da sauran saƙon da sauran manzanni da sakon sauran manzanni za ku kowanne manzo idan aka tashi turo shi ana turo shi zuwa garinsa kadai kawai zuwa ga al'ummarsa yanzu misali sai ku ga makaddara cewa yadda duniya take a yanzu haka a lokacin da take a najeriya sai ka ga annabinsu daban idan ka je gana kuma sai ga annabinsu daban idan ka tsallaka ka tafi america ko ina sai ga su ma manzansu daban haka abin yake to amma da Allah ya tashi turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda yana so ya rafa manzanci ne da shi shi shi kadai sai aka cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka kasance rahama ne ga duk duniya gaba daya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon kowa ne a duniya to ba ma iya mutane kadai ba sai aka turo shi har da aljanu da aka ce rahmatan lil alamin al alam aljanni ya shiga ciki ko bai shiga ba ya shiga ciki saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin mutane ne annabin aljanu ne tsuntsaye ma suna amfanuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dabbobi suna kawo ƙara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada ku manta wani raƙumi ya taɓa bazamowa da gudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune da sabon sai zo ya faɗa gaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi raƙumi raƙumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa tozan raƙuman ne ya shafa shi ya shafa shi sai raƙuman nan ya nutsu da hankalinsa ya tashi yana ta faɗa sai ya nutsu ya durƙusa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ina mai shi aka sai aina wani ne ce aje a kirawo shi saboda aka aka kira mai raƙumi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba ku kyauta ba ya kawo mun ƙarar ku ne shi raƙumi fa ya kawo ƙarar sa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kun kasance kun amfana da shi kun bautar da shi kun wahalar da shi da ƙuruciyarsa yanzu kuma yanzu kuna so za ku je ku yanka shi sai ba ku kyauta ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu nasiya ya ce ku je ku rike shi ku kyautata masa wannan fara kumi kenan hatta dabbobi hatta dabbobi sun amfana da manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wata al'umma da ka sani hatta kafarai malamai suka ce hatta kafarai sun amfana da manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan mun ci albarkacin sa ne in ba haka ba irin wannan sako da ake yi da irin wuce gona da iyaka da ake adata na amma irin abin da aka yi wa adawa ko wasan mudawa wallahi ko a turo mana da tsawa gaba ɗaya ta gama da mu ko kuma Allah ya sa ɗauki ya sa mala'ika ya ɗauki ƙasar tamu gaba ɗaya a juya da ita kamar yadda aka faji alna aliha safila kamar yadda aka mutane annabi lutu alaihi salam to saboda albarkacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su ba inda kana cikin su inda kai manzon Allah kana cikin su to Allah ba zai azabtar da su ba sannan wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna sannan ko da baka cikin su kuma idan za su ci gaba da istighfari Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su ba to kowa da kowa ɗan uwa ya ci albarkacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka kasance rama ga duniya gaba ɗaya an aka ce al'alam shine kullu ma si wallah duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi ba ma aiko ga faci ka kasance don ka kasance ga dukkanin mutane gaba daya bashiran don ka kasance mai bishara wa nadhiran kuma mai gargadi walakin aktharan nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sanin abin da yake shine gaskiya ballanta nasibita yan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله